بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a hudu ga watan rabi'i na tsani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 14 ga watan februari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al miniftira'atis samawi al-dal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت ta'alif Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malai yana jero mana bayanai da fatoyi na manya-manyan malaman musulunci tunda kan sahabbai ahlul bait har zuwa ga malaman wannan zamani dangane da fatoyin da suka bayar akan cewa shi'a ba addini bane ba su da aƙida wanda ya kama da aƙidan annabawa kwata-kwata wannan kuma shi ne zance na gaskiya kun gano wannan da kyau ko to muna kan zancen shekul islam muhammad bin abdul wahab allah maɗaukin sarki ya ji kanshi inda ya ce wa ƙala ba da an zakara kaulahum bi tajwizil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha da yazo yake bayani akan shi'a sun ce ya halatta a haɗa mace da gwaggwanta ko innanta a ƙarƙashin igiyan aure ɗaya wanda kowa ya san annabi ya hana wannan kun gano wannan ka aure ɗaya sai ka auro ƙanwon uwarta ko yar uwarta sai su kishi kishiya da kishiya yadda kenan ko shiya suka ce hawa wannan tun inda yaushe ma ya inganta su suna yin abinsu ina fatan mun gano wannan da kyau to da yawan da ya ƙare wannan magana tsab sai ya ce wa bi haza wa amthalihi kun ga wannan da ire-iren shi ta arifu annan rafida za ku san cewa su ‘yan shi'a aktharun nasi tarkan lima amara Allahu bihi sun fi kowa watsi da abin da Allah ya yi umarni da shi wa itiyanan kuma sun fi kowa aikata lima harramahullah gangayen da abubuwan da Allah ya haramta wa anna kathiran minhum mala yace mafi yawancin yan shi'a nashi'un an nutfatin khabitha an gina halittan su ne daga kazamun mani mun gano yanzu waɗanda ke cewa a zo a haɗa kai tsakanin musulmi wai cikin waɗanda ake cewa a haɗa kan da su ma hadda yan shi'a to abin da nake cewa a haɗa kai ka rika auro mace ka auro kuma kanwan uwarta ko yar uwarta ko kun gane haɗin kan haka ko wayya za a yi haɗin kun gano wannan nake ku yanzu kowa a haɗa kai ya zama ɗan auren daduru eh mawaƙi ma na ƙasan hausa yake cewa mai daduru eh to a ce kuma wai dole wani ana a san haɗa kai sai kowa ma ya yi kun gano wannan nake ku cin da an samu wasu limamai da farin gimu suna aikin banza sai kowa limamin shi ma sai ya yi shi ne haɗin kai wai a daina magana kan waɗannan abubuwan kai shiru a ɓata aƙidin mutane annabi ya yi shiru da su abu lahabu suke ɓata aƙidin mutane yi magana ko bai yi ba to sai a rabu da su kawai sai a ta magana shi yasa mala ya ce su bai yan shiya mafi yawancin su ko wallahi an halicce su ne daga ƙazamin maniyi ana magana asalin waɗancan ɗin ba asalin waɗancan mawdu'atin fiyar rahimin haramin wanda an zuba wannan maniyi ne a mahaifa na haram saboda mafi yawancin su mutu'a suke kaga kallo waɗannan naku na ƙasan yanzu wasu yanzu suke shiga amma ka koma Iran da Iraki da waɗannan da ke waɗannan rubuce-rubucen littattafan banza na ɓatanci ga Alƙur'ani da sunna da annabi da Allah da sahabbai da manyan malaman musulunci ka je ka bincika ka gani mutum ɗaya daga cikin 'yan shi'a sai yi ma 'yan mata hamsin cikin shegi kuma duk su haife yayan in an magana sai a ce mutu'a ce to wannan ɗan in ya girme yana zagin abubakar da umar za ka yi mamaki wannan ɗan in ya girme ce bai da alkur'ani ba za ka yi mamaki maniyin na haram ne mahaifan na haram ne a nan aka dasa shi a nan ya fito a nan ya girma mun gano wannan wannan ba fa ɗan gaban fatiha ba ne shi wannan ɗan ba ba ma fatihan kun bayyance wannan da kyau ko ba ma fatihar shi aka yi shi Allah ya tsare musulmi imaninsu to shine sai mala yace waliza la tara minhum illa al-khabitha i'tiqadan mala yace da haka kake ganin yan shi'a ba su da kudurin komai sai mugun abu mummunar aqida wa amalan ko ba su da aikin alheri sai na banza ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa irin waɗannan ƴaƴan shegun duk wanda ya neme muku ba daidai ba ku mai ba daidai ba kuma lura da wannan da kyau ku bayan da za a yi wai mutum bai da gaskiya ko su ya hankoro yana ma barazana ikon Allah to yana maka barazana wadda cewa mai wai ba ka da gaskiya kun gano wannan da ku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ɗazu muka karanta da kuwa cikin littafin a ƙa'idar shi'a suka ce hadda matan aure ana daduro da su haka ne ko ba haka bane hadda su aka ce kuma ba adadin ma wanda za ka yi dadaran da su duk adadin da ka ga dama kawai ga su nan suka ce awakin banza ne ba ka suka ce musta'ajirat wace ce take a biya ta a lalata da ita ba karuwa ba to haka suka mai da duk wata mace a duniya haka take yar kowa kanwan kowa yar kowa uwar kowa haka suka dauka ina fatan mun gano wannan da kyau don Allah haka mu karanta da kowa littafin su ko ba ka karanta ba to waɗannan mutane ne ba mutunci ba komai haka za a rayu Allah ya sauwaka yanzu misali yaro ya saba tasowa daga ƙauyensu ya lallabo ya zo zariya ya je makale gidan akwato ana mai fada ana mai nasiha ana mai kaza yau kuma sai aka ce mashi ma addini ne zai rika boyewa sai fito ne kawai yana yanga yana iskanci shi yasa sai kai taka tsantsan wane ne ya zo gidanku yake sallama da kanwanka wa yake sallama da yarka kuma ba bincike za ka yi bincike na wasa a kan shi ba wai kawai sai ka je masallaci da Allah sai ka samu ladan da Allah wannan ba zai ci ayanan yake sallah na yake sallah mun gano sallah kake tambaya jama'a mun gano wannan da kyau in sallah kake tambaya ka kallu goshin shi wanda mun gane bincike za ka yi kamar misali mutum ya ce maka a nan unguwan yake in ka tashi mu za ka zo ka tambaya mun san kowa ko mun fahimci wannan da kyau ko in ashabul yamini ne zamu ce ashabul yamini ne in ashabul shimali ne zamu ce maka ashabul shimali ne ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace kuma mu gaskiya muke faɗi in kai mutumin kirki zamu ce na kirki ne kai na banza ne zamu ce wane ai na banza ne yana zagin sahabbai Allah ya sa mu dace kuma mu ce Allah ma ya sa to dai ba abin ya zo yi ba to sai malam sai yake cewa kada kila kulli shay'in yarju ila aslihi malam ce komai yana koma zuwa ga asalin shi ne kun bayyana wannan maganar cin da su harkan banza suka gina rayuwarsa akai kun gano wannan da kyau ku to harkan zai koma zuwa ga asalin shi menene dama su an yi su ne da maniyin haram a mahaifan haram to ko za su koma ga aƙidan banza aikin banza tunanin banza shi sa duk wani mutum mai amfani cikin al'umma target ɗinsu shine su kashe shi duk wani abin alheri manufan sa shi shine abin da malai yake nufi da wannan magana shi sa sai kun sa ido Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani malin yace ga karanta risala fi radd ala rafida للشيخ محمد بن عبد الوهاب اشافي na 39 shi yasa an kaje in shi yana zagin waɗannan malaman ba wani abu bane kun ji magana da suka faɗi kun gane mu ma suna zagin mu suna mana kage suna mana abubuwa iri iri duk wannan ba zai canza komi ba zagin mai zagi zargin mai zargi sukan mai suka ba zai canza komi ba kun gane wannan da kyau ku shin da Allah kake ma aiki Allah ne yake ma aiki kai ma inna Allaha yudafi'u anil ladzina amanu Allah ke difa'i, jama'a duk wanda zai ce bai tare da kai ya daɗe bai ce ba. Mun gano wannan, wa ke difa'i Allah ne, Allah ya sa mu dace. Wa ƙala rahimahullah, Malam Muhammadu ɗan Abdul Wahabi, wannan ba shine ake ce ma ake ce mana mu ne wahabiyawa kun gano wannan da kyau ku wai mu ne wahabiyawa shine duk wanda yake bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai shine ba wahabi yanzu wannan illa ne ba illa bane kuma wane ne alwahab Allah ne alwahabu sai aka ce mabiyin Allah wasu aka ce ni don menene aka ce mabiyin Allah a'a in kana tabi'an ahmada in ya zama bin annabi muhammadu shine me wahabiyanci to fa ana almuqirru bi annani wahabi to ni na tabbatar ni ba wahabi ne kun gano wannan da ke ku yanzu mutumin da yake cewa shehin shi shi ya halice shi bai ji kunya ba wai sai kai da kike karantar da tauhidi ne wadan wani ya sa maka suna ko banda makirci shi Muhammad dan Abdul Wahhab sunan shi wa Muhammad da sai a ce Muhammadiyya dan aka ce Muhammadiyya kowa zai shiga da yake makire ne sai suka danganta shi da sunan baban shi sai suka ce Wahhabiya to wannan Muhammad dan Abdul Wahhab war ku ji maganar shi wa qala rahimahullah fa ha'ula'i al-imamiyya kharijuna anis sunnah waɗannan 'yan shiya imamiyya gaba ɗaya sun rabu da sunna ba su ba annabi da shiriyar annabi bal anil milla malice kai ma sun bar addinin musulunci gaba ɗaya waqi'una fi zina sun afka cikin zinace-zinace wa ma akthara ma fatahu ala anfusihim abwaba zina kalli irin yadda suka buɗe ma kansu miyagun ƙofofi na zinace-zinace fil ƙubuli sai ta zinace-zinace da mata wa dubur da luwaɗi kuma. Fama a haƙƙahun bi an ya kono aula da zinan, ya ce ba wani matsayin da za ka aje sa kai in ka zo ka ce duk ‘ya'yan zinani. Sau da abin da suke kenan. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Dan yarinya ta je tawo cikin shege ta zo da shi ba wani wanda yake ganin wai laifi ta yi. Ai mutu'a ta yi yadda ka san ‘yakka a gidan miji ta zo da tsirerin ciki akwai wanda zai damu sai dai a ta mata addu'a Allah sauke ke lafiya ana ta jin daɗi in ta yawa kuma a tar aikawa gida gida ana cewa ta sauka wallahi ga suke aka je aka yi mota ciki shege da sunan muta'a kuma a haife shi an jima kuma sai ka je ka auro ta haifan maka ɗa to garin banza a faro-faro ɗin banza yake karewa Allah ya sauwaka malam Muhammad Abdul ya faɗi karanta wancan littafi na risala fi raddi ala rafida a shafi na 42 Allah ya sa mu dace to iyakan bayanin da mala ya kawo kenan sai ce qaulul imam shaukani rahimahullah sai fatoyin muhammad bin ali ash-shaukani ya rasu hijira na da shekara 1250 yau shekaran shi nawa da rasuwa 184 shekara 184 kun fahimci wannan da kyau ku kenan in kun fahimci wannan shi muhammadu bin ala ashaukani ya zo bayan dan fodiyo ne ba yana tafsirin fatawar kadir da littafai masu yawa ƙala rahimahullah malami malam ya ce wa'alam an na lihazihir ashani'a arrafidiyya ya ce ka sani waɗannan ‘yan shi'a suna da miyagun abubuwa ƙunana wa bid'atin khabitha suna da ƙazantacciyar bid'a zailan huwa a sharru zailin wanda suka ja shi ya shiga ko'ina ya mamaye ko'ina ya da sharri mafi kyama da Allah wadare wa wailan sun zo ma al'umma da bone huwa aqabahu wailin bonan da ya fi kowanne muni, wa huwa annahum lamma alim, su ‘yan shi'a yayin da suka san annal kitaba wa sunna yunadiya ni alaihim bil khasara wal bawar, da suka lura alkur'ani da hadisi suna masu daren mikiya, ana tabbatar da cewa suna kan bata da khasara da musiba, biya ala sautin, in an karanta alkur'ani bala'i a kansu, an karanta sunna bala'i a kansu. adawu sunna adawul kitaba wa sunna adawu sunna al-mutahhara sai suka koma adawa da sunnan annabi mai tsarki wa qadahu fiha suka yi hadisan annabi wa fi ahliha kuma suka yi suka ga malaman hadithi da sahabban annabi ba'ada qadayhim fi sahaba bayan da suke suka kan sahabbai radiyallahu anhum da suka ga hadisai na fallasa masa asiri sai suka kwashe hadisan suka yi watsi da su bayan duniya suka ce ba su yadda ba sai suka kwashe waɗanda suka rawaito hadisan da malaman fiqhu da duk malaman addini suke kaca-kaca da su domin in baka yadda da malami ba an gama cin maka mutuncin shi an ce maka ba mutumin kirki ba ne duk maganin da ya gaya maka za ka girmama magana za ka girmama ba wannan da'abul mubtadi'a ɗabi'a ne na yan bida'a sai su kalli malamin da ya fici wajen karantar da sunna da shiryar da al'umma sai su nuna muku fa bai da mutunci fa daga ran da aka nuna bai da mutunci karatun da zai karantar da kai zai amfani gare ka ba zai ba to an gama da kai kenan sai a mai da kai ɗan oda shi yasa magabata na kwarai har sadaka suke ɗiba suke bada suke tawassuli Allah ya rufa masa aibubbukan malamansu ba malamin ba mutumin da kowaye wanda bai da aibi ma a dannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ne kaɗai ma duk wanda ka aje shi kace zaka haska shi ko to sai ka hasko wani abu Allah ya sa mu dace Mala ya ce, wa ja'alu a tamassika biha sai suka ɗauki riko da sunan annabi min a adaya a halal baiti, to kawai ka shiga daga cikin makiya a halal baiti. Mana za ka yi tsalla irin na annabi, za ka yi zaka irin na annabi, a ƙidanka irin na annabi ne, za ka ce a annabi ya ce ka yi aiki da wannan hadisin, to kai makiyin a halal baiti ne, to kocin da kai makiyin a halal baiti ne, to kai makiyinsu ne. Jama'a kun gano wannan da kyau ko? in dai kana tare da su wani to kai makiyinsu ne wannan ɗabi'a ne na 'yan bida'a sai ka ji 'yan bida'a suna cewa in dai kana tare da su wani ko kana tare da mutanen da ke waje kaza to kawai kai makiyinsu ne wannan aƙida ce ta shi'a kun ga wannan da kyau aƙida ce ta shi'a ku riƙe ta da kyau wa min al mukhalifina li shi'a li ahli al bait kuma kana daga cikin waɗanda suka saba ma shi'a kuma kana daga cikin wanda suka saba ma ahlal baiti shin da dai za a karanta alkur'ani ka yadda a karanta hadisi ka yadda fa abtalu sunna bi asriha sai suka bata sunna gaba ɗayan ta suka rugurugu da ita wa tamassaku fi maqabiliha suka ruko da abin da ke kishiyantan sunna wa ta'awwadu anha bil akadhibil muftara sai suka canza sunna da ƙarerayi da aka kirkiro musu duk wata ƙarya sai su ɗauka hadisa nan su ci in ba musu mushtamilatin alal qadahi al makdhub al muftara fi sahaba waɗannan karere na in sha an ka bude su sai ga sun kunshi karere ne ga sahabbai da kage da cin mutuncin annabi da alqur'ani wa fi jami'il hamilina lis sunna da kuma kin waɗanda ke tallaba da sunna al muhtadina bi hadi bihadiha al'amilina bima fiha duk wanda suke shiryuwa da shiryarwan sunna suke shiryar da al'umma da shiryarwan sunna ‘yan shi ana gaba da su kuma masu aiki da sunnan ma ‘yan shi ana gaba da su an nashiri na laha wanda suke ƙoƙarin yaɗa sunna fin nasa a cikin mutane ‘yan shi a ba sa son su mina tabi'i na tun da kan tabi'ai wa tabi'ihim da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai ila hazihil ghaya har zuwa wannan magaryan takewar. Mun gano wannan da kyau ku? Hatta kai yanzu da kake zuwa nan, kake jin karatun addini kana son kai aiki da sunna, ɗan shi yana da ta cewa kanka suna da magana da hukunce-hukunce a kanka, kai ma makiyinsu ne. Wasammuhun bin nasabi suke kiran da cewa suna wasib ne, makiya ahalul baiti. Iza za ka ji ɗan shi yana ce maka kai na su bi ne. Isa yana daga ciki in kuna cikin magana sai wanda daga cikin 'yan shi'a yana son yi wata magana da ta shafa aƙida da ba a son kaji sai ka ce maka nasibi mun gano wani nake ko wani kalma ne ko su ce maka almuhalifi mun gano wani nake ko yana daga cikin irin waɗannan kalmomi miyagu da suke amfani da su za mu zo za ku ji terminologies nasu da suke a kanka za ka ji times iri-iri sai ka sha mamaki Allah sai ka yi tsalle ka rasa yadda za ka duru saboda miyagun maganganu kanan kai kana ganin wai makocinka ne ba komi sa'an ka yake nema wa bugudi li amiril mu'minina ali radiyallahu anhu kuma sai su ce wai kai kana kin sai da na ali wa auladi da 'ya'yan gidan shi fa abadallahu rafida wa aqma'ahum Allah ka nisanta mu da rafida 'yan shi'a kuma Allah ka yi musu kwab ɗaya. ka kanta littafin ƙafar wali ala hadisul wali lishaukani la hadisul wali lishaukani a shafi na 305 zuwa shafi na 306 Allah ya sa mu dace ƙafar wali ala hadisul wali قول عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي babban malami abdulaziz dan waliyullahi dihilawi ya ce an haife shi hijira shekara 1239 yau shekarun shi na 190 da biyar da rasuwa ƙala ana rafi da fi akhir kitabil azim ya faɗi dangane da 'yan shi'a a ƙarshen hamshaƙin littafin nan nashi mai suna a tuhu fata ithna a shari'a ya kamata jama'a ku samu littafin nan ko da iktisa ɗin muktasar da aka yi shi a mujalladi ɗaya ya kada ku same shi alladhi allafahu fi raddi alaihim wanda wannan mutumin indiyan ya rubuta littafi ne saboda raddi gare su waqta sarahul alusi alamatul alusi mai tasiri ya taƙaita littafin washtahara min khilalihi ya shahara a cikin littafin yana cewa wa minal mustakshafa an aqaidihim alkhabitha duk wanda ya je tattono ya binciko miyagun aƙidin 'yan shi'a wa man tsawa alaihi da irin abubuwan da suka kudurce ya kewaye 'yan shi'a ya zama shi ne cikinsu da bayansu alima allai salahun fil islami nasibun zai gano cewa ba su da wani rabo a musulunci kun gano wannan da kyau ku irin abubuwan da aƙidin 'yan shi'a ya tattaro da irin yadda suke gudanar da addininsu da rayuwarsu da komi za a gane ba su ba musulunci wata haƙaƙa kufuruhum ladaihi kuma zai tabbata ga wanda ya bincike game da aƙirinsu lalle 'yan shiya kafirai ne wa ra'a minhum kulla amrin ajib kuma duk abin da ya bincika nasu sai ya sha mamaki abubuwan mamaki ya ƙare ga 'yan shi'a wattala ala kulli amrin garib abin da baka taba gani ba kake mamakin ba zai yiwu ɗan adam ya faɗe shi ba ko wallahi sai kaga abun mamaki sun fada sun yi aiki da shi sun wuce wata yakkana annahum qada ankarul hissi kuma za ga abin da fa ka sani gashi karar ido da ido ka taba zaka ji dumin shi ko sanyin shi ko kaza ko kaushin shi ko laushin shi in shi za su ce maka ba shi wa khalaful badihiyyal awwal abubuwa wanda suka zama mai daidai al'awwal karara gashi nan a sarari yan shi za su ce sam ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu kamar ƙur'ani wannan jin da suke musun alƙur'ani sam ko alƙur'ani ba kaza ba ne kuma gashi a hannunka a hannunsa a hannun kowa ku zo da wanda kuka ce ba shi ɗin ba ne to kuma babu kuma har yau suna yaɗa wannan jita-jitar kuma duk inda ɗin shi'a yake kaga alƙur'ani mai girma da ke hannunka na rantse da allah ɗin shi'a bai ganin kiman shi kamar yadda yake ganin kiman almizan in ya ganka ne kawai zai iya gaya maka cewa ya yarda da alkur'ani amma ta kiya kuma fa mun gano wannan da kyau ko ko kuma ma har ya ce maka zai kafa maka hujja da shi shi yasa yana jan ayan alkur'ani sai ka ce aje wannan wannan namu ne ka zo mana da wancan nasar dab din wanda yake hannun mahadi wanda kuka yarda da shi ka biya mu ji ai ba ku imani da wannan ba na kun ce mujalladi uku ne kuma babu aya mai kama da namu ma a ciki kaga wani addini ne daban wanda ba na musulunci ba ne ina ce ba wani abin da ya kama da alkur'ani a ciki kuma mujalladi uku ne kai kuma naka na alkur'ani jizi ɗaya ne mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace shine sai mala ya ce wala ya khaturu bi balihim itabun kuma wai ganin wannan abun ba daidai bane ko ko shiga zuciyarsa baya yi wala yamurru ala azhanihim kuma baya zuwa cikin tunaninsa azabun aw iqabun cewa wai wannan abin da suke a kan shi akwai wani azaba ko an kawai sun taurare malam ba abin da ya dame suna yin abin da suka ga dama ne kawai fa in ja'ahum al-batil in mugun abu ya zo masu habbuhu sai su so shi wa raduhu kuma su yadda da shi su kankame shi wa in ja'ahum al-haqqu in gaskiya ta zo kuwa kazzabuhu wa radduhu sai su karyata su watsi da shi mathaluhu malai iktibasi da aya yace kaga misalin su ka mathalin ladhi istawqada naran kawo misalin mutumin da ya kunna wuta ne kawo misali duhu ya duhu yanzu a kunna haske haka ba za ka gaban ka ba kana ganin gaban ka sai ka dauke hasken falamma adaat ma hawlahu yayin da ya haska abin da ke gaba gare shi mun gano wannan da kyau ko zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafi masu da hasken su da sun ce sun musulunta kaga an haska masu ko sai suka kafirci sai Allah ya tafi da hasken wa tarakahum fi dhulumatin sai Allah ya bar cikin dubbai la yubsiruna ba sa ganin gaskiya summun bukumun baibaye kurame umyin makafi fahim la yarji'una kaga yadda suka sa kansu din nan to ba su dawa yadda ka san jaki ne kama nan to sai ya kai kafin ce wannan da kyau ko Allah shi kiyaye wannan bayani mala ya ce wala kada gashiya ala qulubihim rai zuciyansu tsatsa ta cika ta fala wala ya ona wala yasma'una ba sa kiyaye abin da suka ji kuma ba sa ji fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu duk wannan bayanin da aka faɗa shi ko in ya gama ji ko sai kawai dariya ya wuce shi an gina shi an ce duk abin da kaji ahlu sunna ya faɗi ko to kishin shi zaka yarda da shi wala qad wala qad ta'annatu bil fiski mala yace sun wuce gona da iri wajen fasikanci a cikin fasikancin ma sun yi ma fasikancin ta'annutanci mun gano wannan da ke ku in ɗan shi'a ya zo tadda gayen 'yan iska ko in ya shiga ciki ko to sai zama shine amirul 'yan iska sai ya kirkiro wani abu kuma kana taɓa ya sai ya ce maka mahadi ne ya sa shi wal isyan da laifuffuka fi furu'id dini dangane da abin da ya shafi fiqhun addini wa usuli da aqida fa saddaqa dhanna iblis suka gazgata wancan zato na Iblis, fatta ba'uhu sai suka mara ma Iblis baya min dunin laye wa rasuli suka yi watsi da Allah da manzan shi. Fa ya wailahum bone da ya tabbata a kansu min tadyi'ihim islam na wulakanta musulunci da 'yan shi'a suke yi wa ya khasaratahum mala yace kai can asaran su mimma waqa'u fihi na irin abin da suka afka cikin shi min khairatin tashabbuhi wal auham na irin abubuwan da suka samu kansu na ashubahi na shuboyi da kuma auham ɗimuwa duk wani abin na shubuha da ɗimuwa kawai a ciki suke ba sa bin hanya madaidaiciya gaba ɗin duk abin da suke shirme ne wannan bayani ma ce karanta muktasar tuhufatul at-tuhufat isna a shari'a shafi na 300 za shafi na 301 أقوال بعض هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ما ليش غازن تتكن وسط daga cikin hamshakan malamai na ƙasan Saudiya ma laice harasa Allah Allah ya kiyaye Saudiya da sauran garuruwan musulmi ja fi ihda fatawal lajnati da'ima lil buhuth al ilmiyyah wal ifta'i dimna ijabatin an su'alin Mala ya ce ya zo a cikin fatawa da kwamiti na dindindin na binciken ilmomi da ba da fatawa na musulunci ya bayar a yayin da aka yi tambaya an mu'uta kadar rafiza don gayen da abin da 'yan sha suka ƙudurci mazhabin shi'a al'imamiyya mazhabin mubtadi'un fil islam usuluhu wa furu'uhu shi aƙidan shi'a aƙidan da fiƙihun da komi bid'a ne ƙirƙiro shi aka ya kawo cikin musulunci don a yi mai gidan zama kun gano wannan da kyau ku amma ba ɗan gidan musulunci ba ne duka wannan bayani ma ya ce fatawar lajinatar da'ima jama'a ahmad duwaish ahmad duwaish ne tattara fatawar jalladi na biyu shafi na 268 a lamban fatawa na 9420 mun gane wa qad jar hazil fatawa wannan fatawa ta zo muzila bi tawqi'at da sa hannu kullum min samahati sheikh abdulaziz bin baz bin baz ya sa mata hannu ra'isul lajna shine shugaban wannan kungiyar da sheikh abdurrazzaq afif na'ibin ra'isin lajina shine mataimakin kwami shugaban kwamiti da sheik abdullah buna adiyan kuma shi ɗan kwamiti ne allah ya samu dace to za mu zo mu ji wannan fatawan allah kai mu gobe basmanaka allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum